na shida irin nau'o'in kenan sabubban yin jam'i tare tsakanin salloli guda biyu abubba ne guda shida abubba ne guda shida a ciki akwai wanda yake sunna shine na ɗaya da na biyu wato wanda ake yi a arfa da kuma wanda ake yi a muzdalifa na uku kuwa wato jam'i ga wanda yake matafiyi wannan hilaful aula ne an fi son shi ya kowace sallah a wakacinta amma idan ya jam'in ba laifi ba an ce masa da amma dai abin da ya fi masa a ce da zai samu ya kowace sallah na hudu da na biyar kuwa shine na yin tara tsakanin magarba da isha domin ruwan sama ko kuma tara magarba da isha saboda duhu tare da tabo to wannan an so an so a tara magarba da isha din a yi su baki ɗaya a wakacin magarba ko a tara wato a yi su saboda ruwan sama ko ko saboda tabo tare da duhu to shi ko na bakwai wato wannan an halatta shi shi am na shida kai na shida shine na maras lafiya shi wannan an halatta masa ba tare da ce mansa ya zo da shi ba ko wani abin da ya kama da haka an halatta masa haka din ne to wanda suke masu tarayya a wakace wato jam'i tare tsakanin sallah guda biyu wato wanda yake sun yi tarayya a cikin wakaci ruhusatun asali dai a ciki ruhusa ce ruhusa an yi rangwame ne a ciki to sai dai da yake ita ruhusa kaga duk hukunce hukuncen shari'a suna iya afkuwa a kanta ruhusa ta iya komawa wajiba ta iya komawa sunna ta iya zamowa mustahabbi ta iya zamowa hilaful aula ta iya zamowa ja'iza yanda shehu suyudi yake fada a kaukabus sa'adi wa hukumu na shar'iyyu in tagayyara ila suhulatin li amrin azara ma qiyami sababil asali sam bi ruhusatin ka akali maitin wa salam wa qabla waqtin az-zakata adda wal qasari wal iftari iz la jahada hatman mubahan mustahabban wa hilaf aula wa illa fa azibatun turab wato hukumu na shar'iyyu in ta gayyara ila suhulatin li'amrin azura ma qiyami sababil asliyi san bi ruhusatin ka akali maitin wa salam wa qabla waqtin az-zakata adda wal kasari wal iftari izla jahada hatman mubahan mustahabban wa hilaf aula wa illa fa azimatun tura qultu wa qad tuqranu fil karahati kal kasri fi aqalli min arba'ati wato hukunci na shari'a idan ya sauya da zuwa abin da yake ya fi sauki daga haka saboda wani lamari wanda ya kawo wanda ya tsaya da shi hanzari tare da cewa sababi na asali yana nan ba wai baya nan ba to wannan shi ake kiransa ruhusa ruhusa kenan ina misalin ruhusa kamar halatta cin mushe ga wanda bai samu wani abinci ba sai mushen kaga wannan ya ci mushen an masa rangwame ba ma kawai an masa rangwame an kyale shi ya ki cin ba a'a wajibi ne a kansa ya ci mushen ya rayu tunda Allah ya ce wala tulqu bi aydikum ila tahaluka kar ku aikata duk wani abu wanda yake zai sada ku zuwa halaka bawa an kiyaye an umarce shi kiyaye da ransa kamar yadda yake aka umarce shi kiyaye da rawukan wa'yansu in ba wanda yake shari'a ta yi izini a ciki ba to wajibi ne wannan ya ci mushen dan ya rayu Allah ya faɗa fa min urra gaira muta jani fil ismin fa inna la ghafurur rahim fa min urra gaira bagin wala adin fala isma alai wanda yake an bukatar da shi ba wai tafiya ya ta zalunci ba ba ya ketare iyaka ba ne wannan kan ba wani zunubi a kansa don ya ci ɗaya daga cikin abubuwan nan da aka ambata cewa an haramta to kama kuma salami shi kaga ruhusa ne amma wannan mubahi ne asali a cikin salami wato zama ruhusa amma kuma an halatta ne in ba don ruhusa ba da sai a dubo cewa salami bai halatta ba saboda sai da abin da yake bai hannun wanda aka siya ne an ce ko wala juzu indaka bai'u wala juzu bai'u ma laysa indaka bai halatta ka sai da abin da baya hannunka ba amma wannan kaga an yi ciniki ne an sai abin da baya hannun wanda aka siya to ruhusa ce ta sa aka halatta kamar kuma ba da zakka kafin cikar shekara da kamar wata ɗaya ko wata biyu ma a wajen wa'yansu malaman to shi wannan kaga mustahabi ne a wajen wa'yansu suka ce in ya zama akwai bukata ai a gaggauta to duk dai wannan irin misalai ne dai na ruhusa to tare tsakanin sallolin nan guda biyu ruhusa ce asali a cikin hukuncin ruhusa amma kuma akwai inda yake zamowa sunna akwai kuma inda yake zamowa mustahabi akwai inda yake zamowa mubahi akwai inda yake zamowa khilaful aula to to wanda yake shi matafi ya jam'in nan an halatta masa amma fa idan ya zamo tafiyar da yake yi a tudu ne ba a cikin ruwa ba wanda yake tafiya a cikin jirgi na ruwa wannan ba ya yi jam'in tsakanin salloli biyu ba ba ya ce zai tara tsakanin sallah biyu ba kowace sai bari ya yi ta a wakacinta tun da shi yana iya yin sallar jirgin yana tafiya sabanin wanda yake tafiya kan dabba wanda in sallah ce ta farilla kaga dole sai ya fuskanci alƙibla sai ya yi ta da tsayuwa da ruku'u da sujjada wanda duk wannan ba zai yi a kan dabba ba amma wanda yake a cikin jirgin ruwa dalilin yin jam'in dalilin ruhusan nan ai bata taso ba tunda shi zai iya yin sallar ba tare da jirgin ruwan nan ta tsaya ba jirgin ruwan tana yana ci gaba da tafiya jirgin yana ci gaba da tafiya shi kuma yana yin sallarsa to idan rana ta karkata daga tsakiya ga wanda yake matafiyi alhali yana zango yana zango bai riga ya fara tafiya ba sannan ne yake so zai fara tafiya koko yana kan dabba yana mahayi sanda ranar ta karkata daga tsakiya ya zamo ya yi niyyar cewa ba zai sauka ba tafiyan nan da yake ba ba shi da niyyar sauka sai bayan haduwar rana sai bayan wakacin azahar din da la'asar din ya gama fita gaba daya ya halatta ya tara tsakanin azuhur da la'asar amma wannan tarawar jam'i ne wanda yake suri wanda a sura kamar ya hada su ne amma a hakika kowace a ciki yayi ta a cikin wakacinta to yanda zai yi kenan ga yanda zai yuki zuhura ya kawo sallah a zuhur fi ahiri wakatiha a ƙarshen wakacinta sanda kama ta farko ta kusan karewa sanda inuwar kome ta kusan kaiwa kamar tsawonsa bayan zilli zawali to a sannan zai yi a zahar din ya zama ya yi ta ƙarshen wakacinta muhutari kenan la'asar kuma yana gamawa daga azahar wakacin la'asar ya yi sai tashi la'asar ita kuma a farkon wakacinta haka nan idan ya zamo a beniyar sauka ba sai bayan rana ta fara jaja kafin rana ta faɗi sannan ne yake da niyyar sauka To shi ma wato sai ya tara tsakanin azahar da la'asar wannan jam'i suriya ba ya ce zai jinkirta la'asar din nan sai ya sauka ya yi ta a wakacinta laruri ba a'a ya gaggauta yin ta yanzu farko farkon wakacinta muhutari to waya jima'u yana tara matafi yana tara bainal magaribi wal isha'i tsakanin magarba da isha to koko ba ba matafi ba wanda yake mazaunin gida kenan mazaunin gida yana tara tsakanin magarba da isha lil maɗari saboda ruwan sama wahadahu shi kaɗai ko da ba duhu ko da ba duhu ko da ba taɓo ruwan saman kawai ya isa dalili na a tara tsakanin magarba da isha shi wannan jam'i jam'i ne hakiki domin za a gabatar da isha ɗin ne a yi ta a farkon wakacin magarba a yi ta a wakacin magarba a yi ta a wakacin magarba to koko saboda duhu da taɓo ana yin jam'i magarba da isha saboda in ya zama wato zamowar hanya akwai taɓo ya zama hanyar akwai taɓo ga kuma shi duhu ne akwai duhu to shi ma sai a haɗa a magarba da isha don mutane sun koma gidajensu sun huta banda inda yake duhu ne kawai ba taɓo yadda ko da mutum ma ya kaucewa hanya ba taɓo zai shiga ba to wannan ba a tara magarba da isha ko kuma ya zamo taɓan ne kawai amma akwai haske ba duhu akwai haske mutum zai gani zai kaucewa inda yake taɓan to shi ma wannan ba a tara tsakanin magarba da isha sharaɗin a tara tsakanin su sai sun haɗu da taɓan da duhun sai duhun da taɓan sun haɗu tukuna to to amma fa akwai wa'yansu malaman wanda suka ce a'a taɓan nan kawai ko da ba duhun ma ya isa a tara magarba da isha shine yace a kaulani zantuttuka biyu matabbata ne wanda kowanne a cikinsu mashhuri ne mashhura ne kowanne a cikin kaulukan nan mashhuri ne fi jam'ihi a cikin ko ya halatta ya jam'i liddini ya tara tsakanin magarba da isha dan taɓo kawai ba duhu to akwai wa'yansu malaman wanda suka ce ya tara saboda taɓan nan kawai saboda koda akwai haske wato ƙetare-ƙetaren wani wajen inda za a tarar da taɓo ɗin inda in za a ce sai an kauce masa ƙetarar da za a in irin wannan suka yawa shi ma yakan zamo mashakka ubangiji ko bai nufin mashakka da mu yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa ma ja'ala alaikum fid dini min harajin to wayansu suka ce wasu malaman suka ce a ai taɓan nan kawai ya isa sababin a tara tsakanin magarba da isha in ya zama wato ya yi yawa ya zama a ce a je magarba a dawo a sake komawa isha zai zama akwai wahala to siffar jam'in da ake yi saboda ruwan sama ko kuma dan taɓo da duhu an yi azzana ne ko ko ai wazat to yi kiran sallah ai kiran sallah ga magarba inda aka saba yin kiran sallah gare ta bisa manara yadda kowa wanda yake nesa ma da masallaci zai ji ya san wakacin magarba yayi tunda dai sannan daman ba a yin kiran sallah ai sai wakacin magarba yayi sai rana ta faɗi to farkon wakacinta amma kuma in an zo sallarta sai a ɗan jinkirta kaɗan yanda za a tabbatar cewa dai in an yi ta ma za ta afku ne a ƙarshen wakaci mu hutari nata wato a jinkirin kenan gwargwadon yanda za a iya tabbatar da sharuɗanta da misali wanda bai da alwala ne ko da wata najasa a tufafinsa ko tufafinsa yana ba tare da shi yake ba zai matsa inda tufafin yake ya ɗauko ya sa har ya riska wanda dai haka ne ake gwargwada wakacin magarba ko yuqaddaru bi kadari ha ba'ada tahsili shurudiha ana gwargwada wakacin magarba mutari yanda gwargwada yanda za a zo da ita bayan tabbatar da sharuɗanta to so sannan wato an yi magarbar bayan sun yi sallan magarba kuma ba a cewa za a tsaya yin nafila ko jan carbi sai a tashi nan take a kiran sallah ga ita isha a wa isha kiran sallarta amma fa wannan kiran sallar da za a yi wa isha za a yi shi ne a cikin farfajiyar masallaci ba kuma a bukata cewa a ɗaukaka murya kwarai domin kada makotan masallaci su ji an kira su ɗauka wakacin isha hayyayi shi yasa aka ce a yi daga cikin masallaci kuma ka a ce za a wani ɗaukaka murya da kiran sallar yahirin kamar in yanzu ne ba za a sa wata ala da za ta sadar da muryar ga wurin da yake nesa ba iyaka waɗanda suke nan ake so a sanar da su kawai na abin za a yi ba za a yi ta da wata ala da za ta kai muryar nesa ba to ba shi in an yi jami'in an dawo in ya koma gida ma ba gida za shi ya zauna kake nufi ba ko cewa ai gashi ma za shi yawo a wannan bai hana yi jam'in ba tun da cewa aka yi ma masalan kama a mahutasar cewa aka yi kamar wanda yake shi a masallaci ma zai kwana ko bako ne ko ko itikafi yake masalan shi a masallacin ma zai kwana ya samu ya bi su wannan jam'in kuma in yi shi kenan shi dai gashi ma ba fita zai ba balle a ce ana tsoron kan ruwan sama ya ji gashi ko kai ya fada cikin tabo to amma an halatta masa ya bi su shi yasa wanda ma in an yi din shi in ya fito wani waje za shi shi shiga ruwan zai yi yana da harkoki a gabansa ba gida za shi ba ya halatta ya bi su a wannan jami'in ehin ya halatta ya bi su yayi kuma ya je ya harkokin nasa mhm a wanda ya magarba a wani waje wannan bai samu ya bi su ba wanda ya magarba a wani waje bai magarba tare da su ba wannan bai samu ya bi su ba mhm tunda ai cewa aka yi a hada gaba daya a yi Mhm, kuma kaga ai shi kansa limami ma shi yasa wannan yake ɗaya daga cikin gurare hudu da shi kansa sai ya yi niyyar limanci shi kansa limami ko yana cikin gurare hudu sallar juma'a sallar tsoro sallar jam'i wanda yake kuma liman mustahalafi ko Mhm.
azanin munhasiban ana yin kiran sallah faga ita isha kiran sallah wanda za a kaskantar da murya ba za a ɗaukaka yadda ake so a sauran kiran sallah ba
summa yusallunaha qabla maghibi shafaq magibi sannan su sallaci ishar kafin shafaƙi ya ɓuya wato tun wakacin ta bai ba
summa yansarifuna sannan su tafi wala yusalluna alwitra illa ba'da maghibi shafaq amma fa da aka ce sun samu su yi jam'i magarba da isha an ce kuma shi wuturi wakatinsa yana shiga ne bayan isha to ishar da ake nufi ishar wadda yake an yi ta bayan fakuwar shafaƙi ba wannan ba wala yusalluna alwitra kasu ce za su yi sallar wutiri kasu ce za su kawo shafa'i da wutiri illa ba da magibin shafaƙi sai ko bayan shafaƙi ya buya sai su bari sai shafaƙi ya buya sannan su kawo a, shafa'i da wutiri to to alhamdulillah sai kuma wakacin ya matso sannan kuma a ce ai ban ra'ayi kada ya zama ko akwai wani abu wanda yake Mhm, illa iyaka wato in an tabbatar da cewa hakikatan akwai bukata irin na abin da ya sa wato ba za a ce eh shikenan sai ai ba saboda wani mai yiwa kawai gaggawar yake yi ba don wani cikakken uzuri a gare shi ba ko Mhm, sai ta ya zama mafi yawan mutanen ma kawai gaggawar suke cewa to tuna an gama wazifa kuma zaman ma me za su da ra'ayi to kaga ya zama ko bayan raya masallatai ai abu ne wanda yake abin shar'antawa ma a musulunci ko a ce mutane su zauna a masallaci ma suna sauraron sallah ai wani babban abu ne a musulunci inna ma ya amuru masajidallahi mana mana billahi wal yawmil akhir wanda kuma duk ya zauna yana sauraron sallah yana cikin sallah ne ladan sallah ake ta rubuta masa to wancan duban larura ne cewa ko in an koma gida mai yiwa in aka ce a koma a dawo wani ba zai samu dawowa ba amma wannan tunda suna nan so da yawa zai zama wakacin da ya rage ba la'alla ba mai yawa ba ne ma zuwa ɓoyen shafakin to kamar lokacin da ishe yana ja yana tsa amfani da abubuwan ganin cewa idan kamar yanzu ana sallar magariba kamar bakwai saura Mm.
kaɗan haka da isha kuma ta kan kai kamar takwas da wani abu mm, haka to ya halatta kamar an samu awa ɗaya da bayan magariba a iya yin sallar da a ai cewa aka sai wakacin ta yayi bayan awa ɗayan daidai wakacin ta yayi shafakin ya buya in dai bai buya ba ai wakacin ta bai ba in kuma ya buya shikenan wakacin ta yayi shi koyaushe kamar mu nan irin nan kasashen haka Mhm, masalan duk daga haɗul istiwa'i inda duk yake bai fi durja goma ba ko kudu ko arewa Tsak- bambancin wato tsakanin magarba da ɓuyan shafaki da tsakanin hudowa alfijir da hudowar rana kusan ɗaya suke tashi in an samu bambancin ma ɗan kaɗan ne kwarai domin a daidai haɗul istiwa'i koyaushe daman daidai yake tashi bambancin magarba da ɓuyan shafaƙi da kuma bambancin hudowa alfijir da hudowar rana in ya zama hudowa alfijir zuwa hudowar rana kaga awa ɗaya ne to tsakanin faɗuwar rana mako da ɓuyan shafaƙi ba zai fi awa ɗaya ko ya fi awa ɗayan bai fi kamar minti ɗaya ko biyu ba kawai in ma ya gaza awa ɗayan bai fiye gaza da kamar awa minti ɗaya ko minti biyu ba saboda koyaushe kamar tare suke tafiya sanda yake tsakanin hudo- hudowa alfijir da hudowar rana ya yi ƙasa sai tsakanin magarba da faduwar shafaƙi buyan shafaƙi ma ya zamo ya yi ƙasa sanda kuma wannan ya tsawo wannan ma sai ya tsawo mu a nan dai ehem, ko da yake akwai inda yake in sun yi sun- wajen durja sun yi arewa kwarai ko sun yi kudu sosai daga haɗul istiwa'i sai ya zamo akan samu bambanci mai yawa ma Mhm, sai zama akan samu bambanci mai yawa ma akwai inda daman ma ɓuyan shafaƙin ke da wuya alfijir zai hudo ko akwai kasashen da yake tsakanin ɓuyan shafaƙin da hudowa alfijir bai fin minti biyar ko Mhm, minti biyar ta ta yi wuya shafakin na ɓuya sai kuma alfijir ya ya ya hudo ko Mhm, inda yake suke nesan arewa inda suke nesan arewa to to
bismillahir rahmanir rahim rahim to wannan fasali ne نعم السنن المؤكدة من الصلوات Su- أربعة sunnoni waɗanda suke abeban ƙarfafawa a cikin salloli guda hudu ne sunnoni waɗanda suke abeban ƙarfafawa a cikin salloli guda hudu ne الأولى na ta farko a ciki نعم وهي أوكدها الوتر wahiya aukaduha wahiya aukaduha ita ce tafi kowace ƙarfi a ciki a duk wata sallah wadda take ba ta farilla ba to ba mai ƙarfin wutiri in dai ba sallar da take ta farilla ba نعم sai dai guda ɗaya ce wato wadda yake ita daman da yake akwai saɓani نعم akan cewa farilla ce ko ba farilla ba ce faru kifaya ce ko ba faru kifaya ba wato ita ce sallar janaza نعم to sallar janaza ita wasu malaman da yawa sun tafi akan cewa ta fi wutiri ƙarfi saboda ita akwai saɓani wa'yansu sun ce faru kifaya ce kan musulmi idan wani ya mutu a samu wa'yanda za su tsaya da yi masa sallah idan ba su yi a- ya zama ba wanda ya tsaya yi masa to duk sai su yi zunubi to shi yasa suke cewa ita sallar janaza ta fi sallar wutiri tunda ita dai wutiri a masaba gaba ɗaya ƙaunar wahidan cewa sunna ce mu a masaban mu ba mu da wani ƙauli da cewa wutiri wajibi ce ko da yake akwai masabar da suka tafi kan cewa wutiri wajibi su ne masabar imami abu hanifa wajen abu hanifa wutiri wajibi ne shi yasa wato bayan sallolin nan guda biyar sai wutiri a wajensu to amma mu wato sallar janaza tana gaba da wutiri kenan tunda yake ita akwai sabani bari ma malamai da yawa sun inganta cewa ai sallar janaza ta fi ƙarfi daga kamar yin umra saboda umra ko da mutum bai taɓa yin ta ba zancen da yake ya fi ƙarfi a masaba cewa sunna ce kamar yadda mai masa a, mai muhutasar ya kawo kaga mai muhutasar bai ciro wani zance ba in banda cewa kawai umra sunna ce rumfurin alhajji wa sunnatil umratu umra sunna ce ashe kenan ladan umra bai kai ladan yin sallar janaza ba shi yasa kenan ashe eh, yanda akan samu sakaci wajen wa'yansu sai kaga mutum ya je inda za a yi sallar janaza amma shi ya zauna to wato barin lada babba ne yake tserewa mutum Uhum, barin lada ne babba ko da a ce mutum bai taɓa yin umra ba a rayuwarsa yin sallar janazar ya fi lada a wajen malamai da yawa ya fi masa ya fi lada fiye da ita umra kuma da yake an samu sabani ma dama a akwai malamai da yawa da suka tafi akan cewa duk wani abu wanda yake faru kifaya da zara ka haɗu a ciki ya zamo lalle ya zamo lalle ka cika shi yanda shehu suudi yake faɗa a cikin kaukabus sadi wa wa bishuru'i fil asaihi yalzamu wa misluhu sunnatuha tanqasimu wa bishuru'i fil asaihi yalzamu da zarar ka hada a cikin abin da yake faru kifaya ya zama ma dole lalle ne ka cika shi ba ka yanke shi ba tunda a sannan kamar ya zamo a kanka ya ayyana akwai sabani dai a can cewa shi faru kifaya akan wa ake nema akwai wanda suka ce akan mufhami ne akwai wanda suka ce muayyani ne wa akwai wanda suka ce wanda duk ya tsaya da shi ma to amma mafi yawan malamai dai sun tafi kan cewa da zarar ka fara abin da yake faru kifaya ya jame ma dole ka cika shi نعم Mm, illa iyaka yanzu da ya zama wato wasu sau da yawa masu zuwa sallar janazar ba tunaninsu umarnin da Allah ya bayar a kai ba tunaninsu abin da ke tsakaninsu da 'yan uwan mamacin ko abin da ya kama da haka cewa in dai sun je su kuma 'yan uwan mamacin su ma ba san matsayin cewa mu- mutane da yawa su taru siwa mamacinsu sallah ba domin idan da sun sani duk dan uwan mamacin da yake ya san matsayin a ce mutane ko mutum dubu ne suka taru za su yi ma mamacinsa sallah aka samu ƙarin ɗaya shi mamacin nan ba ƙaramin farin ciki zai ba saboda bai san ceton wane ne Allah zai karba ba duk dai waɗanda suka yi sallar sun je ne suna masu ceto wajen Allah ji'inaka shufa'a alahu fa shafi'ina Allahumma fihi to ba san ceton wane ne Allah zai karba a ciki ba sai to ya zamo dubun ma ko ba a yi dace ba ya zamo shi ƙarin ɗayan da ya hau kai shi ne ceton nasa zai zamo mai amfani kaga duk da wani wanda yake yana da mamaci ya ga wani ya je wajen mamacinsa amma bai sallah ba sai dai ya masa gaisuwa ina guri ina kaza eh, da wannan bai wadatar da shi ba ya ce shi lalle a tsaya a wa mamacinsa sallah shine ya fi masa shine abin da dama kuma wanda shine addini ya zo da shi to a to sai me وهي ركعة واحدة ita wutiri raka'a ce guda ɗaya raka'a ce guda ɗaya ita wutiri
ويدخل وقتها الاختياري wakacinta muhutari yana shiga بالفراغ من صلاة العشاء الأخيرة daga da gamawa daga sallar isha wadda yake ake yin ta a ƙarshe fa sabo abin da yasa nan aka bayyana da kawo al'akhirati na'ati aka kawo sufa saboda wa'yansu sukan kira sallar magarba sallar isha a cikin larabawa akwai wa'yanda sukan kira sallar magarba ma sallar isha to shi yasa aka bayyana da cewa al'akhirati to wato to wannan bayyanawar shi ya kawo a shi ne don a ɗauke wannan wahamin ne don a ɗauke wannan wahamin ne aka bayyana to ويكون مسبوقا ahan بشفع منفصل عنها بسلام waya kunu masbukan shi ko wutiri ya zamo an gabace shi bishaf'in da sallah wadda za a yi ta raka'a biyu shine shafa'i ma'ana shafa'in ma kenan cewa raka'a biyu ce wato wannan da aka ce raka'a biyu ce ana nufin karancinta amma mutum ya so ya iya yin shafa'i ma da raka'a hudu ya iya yin shafa'i da raka'a shida ya iya yin shafa'i da raka'a takwas amma dai karancin biyu ba ƙasa da biyun nan mun fasilin عنها بسلام shi kuma shafa'in ya zamo ya raban- ya bambanta daga wuturin da sallama sai an yi sallama daga shafa'i sannan ake tashi a kawo wuturin nan raka'a ɗaya shi yasa sai dai wato ya sada tsakaninsu ya shafa'i bai sallama ba ya tashi ya kawo wuturi wannan karahiya ne sai ko inda yake ya yi koyi da liman wanda shi haɗawa yake kamar masabar abu hanifa su ba sa rarrabewa tsakanin shafa'i da wuturi raka uku suke gaba ɗaya su yi musu sallama ɗaya in sun yi shafa'i ba sa yin sallama sai sun yi wuturi sannan suke haɗawa su yi musu sallama to wato in ba maliki ya koyi da hanafi wanda yake bin masawar abu hanifa a shafa'i da wuturi to wannan sai ya bi shi ya cika s- ya a, wato ba sai ya yi sallama ba wannan ba karhanci a haƙƙinsa Mm, shi yasa kaga wannan yana daga shaidar karatunmu na waccan asabar ɗin da ake cewa irin wannan saɓanin fahimta ba shine abin zargi ba sabanin fahimta rashin jituwa shine ake zargi kaga wannan saboda cewa bambancin fahimtar bai kawo rashin jituwa ba sai aka ce kai maliki a masabar ku kai shafa'i ba kai sallama ba ka tashi ka kawo tiri ka aikata karahiya abu ne wanda ba a so ka aikata ba a ce ka yi zunubi ba amma ka bar wani lada ya ketare ka ya huce ka amma kuma idan kai koyi da wanda shi a fahimtar malaminsa sai a hada a yi raka ukun a musu sallama ɗaya sai ka bi shi a nan aka ce ai ma ba karhancin a haƙƙin naka ba wani abin da ya tsere ma tunda ka bi wanda shi a fahimtarsa a fahimtar malaminsa sai a yi su gaba ɗaya ba sai ba a raba tsakaninsu to shi kenan kaga wannan ai bambancin fahimta ne ba rashin jituwa ba inda rashin jituwa ne sai a ce "A, to kai ba maliki kaka ce za ka koyi da hanafi domin shi baya bambanta tsakaninsu kaka zo ka ka kawo karayya sai aka ce a karancin ma ya tafi a sannan kai koyin da shi kuma a, karahancin ma ya tafi a sannan ba karahanci a haƙƙinka to ويصحب أن يقرأ
ya kawo haka cewa suna tunanin za su yi wuturin a gaba Mhm, to ya inganta kwarai kuwa Yahin, ya inganta kwarai kuwa ai nafila bayan nafila ai tana inganta nafila bayan nafila ta inganta Mhm, don cewa shi wannan yana nafila ne kawai ya koyi da wanda yake mai ah, wuturi ai kaga wuturi ma ai sunna ce tafi kowace nafila ma karfi aka ce to kaga kenan ai sallarsa ta inganta tunda ya halatta ma ka bi mai sallar farilla kai nafila za ka yi ya halatta ka bi shi cewa kai nafila za ka yi eh, shi ko yana sallar farilla to haka ma kuma in zai sallar wutiri sullan da take sunna ka bi shi kai ka zo da nafila kaga su da suke tashi su kara ɗaya kenan wato nufin su cewa nan gaba ne za su yi wutar nan gaba za su yi wutar to
ويستحب أن يقرأ في الركعة الأولى من الشفع an so ya karanta a raka'a ta farko daga shafa'i بعد الفاتحة bayan ya karanta fatiha سبح اسم ربك ya karanta surar sabis rabbikal a'la وفي الركعة وفي a الركعة الثانية raka'a ta biyu kuma daga shafa'in bayan ya karanta fatiha قل يا أيها ya karanta qul ya ayyuhal kafiruna الكافرون وفي ركعة الوتر a raka'a wutiri kuwa هو الله أحد ya karanta qul huwallahu ahad wal mu'awwizataini da qul a'udhu guda biyu qul a'udhu bi rabbil falaq da kuma bi rabbin nas
ومن نسي الوتر wanda ya mance wutiri أو نام عنه ko yayi bacci daga gare shi bai yi shi ba ثم استيقظ sannan ya farka وقد بقي لطلوع الشمس مقدار ركعة ya abin da ya rage masa kawai alfijir ya hudo gwargwadon yadda zai sallar raka'a ɗaya ne kawai أو ركعتين ko raka'a biyu فإنه يترك الوتر to shi sai ya bar wutirin ويصلي الصبح sallah wa kadbake lidulu ishamsu ko ya rage masa rana ta fito gwargwadon yadda zai sallar raka'a ɗaya kawai ko raka'a biyu gashi bai sallar asuba ba bai shafa'i da wutiri ba bai raka'a ta alfajir ba bai sallar asuba ba amma sanda ya farka bai huce alwala ya raka'a ɗaya ba ya yi gama alwala in bai huce raka'a ɗaya ba rana za ta fito to shi a wannan halin zai bar shafa'i da wutiri da raka ta alfajirin ya zo da sallah asuba ya zama ya yi raka ɗaya wakaci raka ɗaya wajen lokaci wanda kaga wajen mafi yawan malamai ai ya yi da'i ne sallah tasa duk a cikin wakaci take ko Eh, yanda akwai saɓani akwai zantuttuka uku a nan wanda yake kam- a sallah ya zama wani abu ne na sallar ya yi shi wani abu wanda ake yi suna da shi ya yi a wakaci wani abu ko ba a wakaci ba sai a ce wannan sallar tasa a da'i ce koko ƙara'i ce koko abin da yake yayi cikin wakaci a da'i abin da yake yayi wajen wakaci ko ƙara'i to zantuttuka guda uku ne ana yanda shehu suyudi ya kai tausa a kaukabu sari sun mal'ada'u fi'ilu ba'a fi'ilu ba'ari ma da hal qabla al-huruji waqtuhu wa qila kul summa al-ada'u sannan abinda ake nufi da yin ibada a wakacinta da aka ce ayi fi'ilu ba'ari ma da hal waqtuhu aikata sashen abinda wakacinsa yake ya shiga qabla al-huruji kafin wakacin ya fita shi yasa wanda ya raka daya daga asuba kafin rana ta fito to yayi ta a cikin wakaci wannan shine kaulin da mafi yawan malamai a masabar imam Malik da ta imami shafi da ta imam ahmad duk suka tafi akai wakila kul wa'yansu ko suka ce a'a sai ka yi duk dukkan ibadar a wakacin da aka ayyana gare ta sannan ne za a ce ba ramuwa ba ce shi yasa a wajensu in kai raka ɗaya kafin rana ta fito amma ɗaya raka'ar sai bayan fitowar rana to sallata ka gaba ɗaya ƙara'i ce wannan wato faɗin sashen hanafiyawa ne wasu kuma suka ce a wanda kai a wakacin ada'i wanda kai kuma ba a wakacin ba ɗara'i sai ya zamo sallah ɗaya kenan sashen ta ya zamo ada'i sashen ta ya zamo ƙara'i to
وإن اتسع الوقت idan ko ya zamo wakacin da ya rage masa kafin rana ta fito lissalasi raka'atin zai iya yin raka'a uku أو أربعين ko ko raka'a hudu فإنه يصلي الوتر to shi sai ya sallar wutiri ثم الصبح sannan ya sallah asuba in ya kai hudu ma zance mutamadi shine zai zo da shafa'in ya wuturin ya kuma asubahin to وإن اتسع لخمس ركعات in ya kai wa- gwargwadon yadda zai raka a biyar kuwa wato wa'ansu a nan sun ce a ai alfijir din ta fi ƙarfi daga shafa'in daga shafa'in tunda shi shafa'in nan mustahabbi ne ita ku alfijir ragiba ce shi yasa ta fi ƙarfin mustahabbi kenan tana sama da mustahabbi ba ta kai sunna ba to wai ni ta sa idan lokacin ya yalwata lihamsi raka'atin gwargwadon yadda zai sallar raka'a biyar kafin rana ta fito
صلى الشفع sai ya zo da shafa'i da wutiri والسنة ya yi sallah kuma asuba ya zo da asuba duk ya samu ya yi su kenan a wakacin su shafa'i da wutiri ya yi su a wakacin su raruri ita ma asubar ya yi ta a wakacin ta raruri wata rakal fajr ya bas raka ta alfajari in ya so daga baya ya rama in rana ta fito ta daga gwargwadon mashi wakacin da yake an halatta nafila to ya iya rama ta daga sannan kuma har zuwa rana ta kai tsakiya tsakiyar sama fajaru ragibatun wata ƙuralin zawal walfaru ya ƙura abadan wa bittawal to fajaru ragibatun wata ƙuralin zawal rakatul fajari sallah ce wadda ake kwaɗayin aikatawa ta fi mandubi amma bata kai sunna ba ana rama ta in ta tsere haƙi zuwa karkatar rana daga tsakiya
wa in ittasa li sab'i raka'ati idan ko ya zamo wakacin ya yalwata ga raka'a bakwai zai iya yin wato raka'a bakwai kafin rana ta fito sannan shafa'a sai ya sallaci shafa'i da wutiri da raka'a ta alfajari da sallah asuba haka ma in raka'a shida ce in raka'a shida ce ma zai zo da shafa'i da wutiri da raka'a ta alfajari sannan kuma ya sallah asuba to to alhamdulillah hakanan wanda yake matafi idan ya riski wakacinta a gari to an so ya zo da ita wasu ma sun ce a ba sai lalle ya riski wakacinta a gari ba ko da a halin tafiyan ne sai ya tsaya ya sallar tunda da ita sallar idi ba cewa aka yi sai an yi ta jami'i ba sunna ne a zo da ita jami'i amma ba sharaɗin ingancinta ba ne a ce sai an zo da ita jami'in mutum ko shi kaɗai ya sallar idi ya yi sallar idi illa iyaka ya tauye wani abu daga cikin sunnoninta
wal mar'ati hakanan kuma sallar idi a basso ce a haƙƙin mace mace ma an so ta zo da sallar idi Eh, ko da wadda take ɗaki ko da wadda take ɗaki kaga an so ta zo da ita illa iyaka wato ana jin tsoron fitina ta wannan kuma barin zuwa da ita din ya zama wajibi tunda koyaushe ije abin da yake mafsada dar'u mafsadatin aula min jalbi manfa'atin ga ije abin da zai cuta ya fi jawo amfani ya fi karfi daga jawo amfani amma in ba haka ba lami lafiya mata ma ana neman su su je sallar idi annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ai ko da mace tana cikin jinin haira ma ta je sallar idi ba sai lalle ta yi sallar ba liya shanan alhaira wa da awatal muslimin su halarci alheri su je don su halarci alheri su halarci addu'ar musulmi to
wa sifatuha siffar yadda ake yin sallar idi wato waɗanda su ba a neman su da zuwa da sallar idi su ne alhazai alhazai su ba a neman su da su zo da sallar idi saboda su tsayi wadda za su yi a masharul haram ya isan musu daga idi ya tsaya a matsayin zuwa da idi a haƙƙinsu kuma shi yasa shi alhaji wato ko da kamar masala yana cikin masallaci mai alfarma tun da yake a makka an fi son a yi sallar idi a masallaci mai alfarma amma an ba a makka ba duk sauran garuruwa ko ina an fi son a je masallata in dai ba larura ba ce ba a son a yi sallar idi a cikin masallaci a masallata aka ce a maka ne kawai aka ce sai a yi ta a ka'aba to shi wanda yake alhaji ko da yana cikin aikin hajjin ne masalan za a tsaye da idi a masallacin kamar misali ya zo zai ɗawafin ifara ko yana sa yi za a tsaye da idi to dai ba a so ya zo da idin ba kada ya zo da idin ya ci gaba da aikin da yake gabansa kai ya ce zai tsaya ya zo da idin in ya so daga baya ya ci kasa a'a kada ya zo da idin shi ya samu a masaba wato karfafa karhanta zuwa da aiki da sallar idi ga alhaji shi yasa aka ce hatta matafiya wanda su kasuwanci suke suka je da kasuwancin su mina to karahiya ne su ce za su yi sallar idi jama'a sai dai za su yi sallar jam'in kowa ya tasa saboda suka ce za su yi jama'a tunda su ma baki ne alhazai ma wanda suke baki amina sai su ce ai za su yi koyi da su tunda kana bako ga bako dan uwanka yana yin wani abu sai ka ce ai to kai ma ba za ka zo da shi kenan aka ce to a haƙƙin su karayya ne su ce za su yi jami'i shi yasa zamo a mutanen mina ko wanda suke a mina daidai lokacin idi iri uku ne akwai wanda suke mutanen mina mazaunan minan ne suna da gidaje suna da komai yan gari ne su wannan an sunanta su zo da sallar idi kuma jama'a su yi jama'a akwai wa'anda yake 'yan kasuwa ne baƙi ne ba aikin hajji ba ne ya kai su mina ɗin sun je yin a wani aiki ne daban kamar 'yan kasuwa ko ko kamar a yanzu da yake akan samu masu kula da alhazai wanda su aikin kula da alhazan ne ya kai su to mu a masaban wa'annan an so su zo da sallar idi ko ma sunna ne su zo da ita amma fa kar su ce za su yi jami kowa ya yi tasa shi daban ta su ce za su haɗu su yi ta balle har wa'yansu baƙin alhazai su gan su ce za su yi koyi da su Aku- na uku kuma su ne wa'yanda suke alhazai wanda su aikin hajji suke to su wannan a haƙƙin su karahiya ne kas ce za su zo da sallar idi ko ɗaiɗai ko da jam'in kas ce za su zo da ita ko da ɗaiɗai ne kowa ya tasa daban to kas su zo da ita to wasu fatuwa siffar yadda ake yin sallar idi raka'a tani ana yin ta raka'a biyu ne ila azanin ba a yi mata kiran sallah wala iqamati ba a yi mata ikama kuma karahiya ne a ce za a yi kira as-salatu jami'atun as-salatu jami'atun a'a
yukabbiru fil ula ba'da takbiratul ihrami a mai sallar idi yana yin kabbara a raka'a ta farko bayan ya yi kabbara harama sittata takbiratin kabarbari sitta takabiratin kabarbari shida koyaushe lissafi a ƙa'idar larabci daga uku zuwa goma inda na mace ne ake lissafawa to ba za a sa tattanisi ba kamar wannan tunda takabiratu guda ɗayar mace ce tunda akwai ta utanis to shi yasa sai a ce sitta sitta takabiratin kabarbari shida bayan kabbara harama Kum- wata saniyati na'am kuma kowace daga cikin kabarbarin nan sunna ce karfa shi yasa da zai batta da zai manta ya biyar sai bayan wato ta kabbara haramar sai ya manta ya biyar to in ya tuna daga baya bayan ya riga ya yi ruku'u to sai ya sujjada kabili saboda barinta saboda kowace a ciki sunna ce karfa ta ka- kabarbarin nan na idi har sun fi sauran kabarbari na sallah in ban da kabara harama karfi domin ka sauran kabarbari na sallah in mutum ya ba guda ɗaya sujjada kabli ba ta kama shi ba a yi wa kabara ɗaya sujjada kabli ba a yi mata sujjada rafkanuwa cewa ma aka in mutum yi mata sujjada rafkanuwa sallarsa ta ɓaci sai kabba- sai kabbarar da aka bari ta kai guda biyu ko fiye da biyu sannan ne ake nema a zo da sujjada rafkanuwa in dai ba kabbara harama ba to amma ita su wa'annan kabarbarin na idi ko da guda ɗaya mutum ya mance to in ya tuna bayan ya riga ya yi ruku'u sai ya yi sujjadar mantuwa sai ya musu sujjada sai ya wannan kabbara guda ɗaya sujjada a kabli ballantana inda ya kai biyu ko uku ko ya manta ma duk guda shida to sai sujjada a kabli ta kama shi Eh, in dai ya zamo kafin ya tuna sai bayan da ya riga ya ruku'u ya riga ya sunkuya ya kai matsayin ruku'u amma da zai tuna ma kafin ya ruku'u ko ya fara ruku'un bai sunkuya matsayin ruku'un ba to sai ya koma ya zo da kabbaran nan kuma an so ya sake karatu ya mai ya sake karatu tun da karatun yana zuwa ne bayan kabbara in ya so sai ya sujjada ba'adi saboda maimaita karatun da ya to wata saniyati a raka'a ta biyu kuwa hamsa takbiratin yana yin kabbara guda biyar ba da takabiratul qiyami bayan kabbara miƙewa tsaye to kuma wanda yake tadda liman fa har liman ya fara ko ma an gama kabarbarin to shi sai ya zo da kabarbarin nan kafin ya ruku'u lalle ne in ya kabbara harama ya bi liman to ya zo da wa'annan kabarbarin in duka aka tsere masa sai ya zo da su duka guda shida in kuma wani ba'ari ne a ciki shi ma sai ya zo da su cewa an rigaye shi wato ba ba su bai sarar da shi bai sarar da kawarwarin nan daga kansa ba sai dai in ya zamo bai riski liman ba sai bayan da liman ya ruku'u ko ko yana yin kabbara bin liman kenan sai liman ya ruku'u ya zama ya ji tsoron idan ya tsaya zuwa da kabarbarin nan liman har zai daga daga ruku'u to wannan sai ya bai limamin kuma a wannan halin kabarbarin sun sarai kenan daga gare shi kuma sallarsa ta yi amma in dai zai samu tsayuwa tare da liman to sai ya zo da kabarbarin nan sunna ne a haƙƙinsa ya zo da kabarbarin nan in duka ne aka tsere masa ma sai ya rama su ya zo da su wa- ya- wato ya zo da su duka in kuma ba'ari ne a ciki to sai ya zo da su dai iyaka wa'anda yake an tsere masa to
ولا يستحب ولا يستحب رفع اليدين في شيء min ha ko bai sa ko bai sa ba ليس من التقديم to wala sabu rabu ta- eh, ya daini fi shay'in min takabiri ba a so daga hannaye ba a wani abu da kab- daga kabarbarin idin nan Mm.
كبيرة الاحترام sai ko kabbara harama kawai wato sauran kabarbarin ba a neman sa cewa da ya daga hannu ba sai ya daga hannu ba wannan shine zancen da yake ya fi shuhura a masabar imam malik allah da gare shi cewa baya daga hannu to
وإن نسيت تكبيرة تكبيرة idan ya mance kabarbarin nan رجع إليه sai ya koma zuwa gare su ya zo da su ما لم يضع يديه على ركبته muddin bai riga ya ɗora hannayensa bisa gwiwoyinsa ba ba wai da aka ce muddin bai ɗora han- hannayensa bisa gwiwoyinsa ba ba ana nufin lalle lalle sai ya ɗora hannun nasa akan gwiwoyinsa ba tunda yake ruku'u yana cika ko da ba a ɗora hannaye kan gwiwa ba ko wannan sufa ce wadda yake an fi so amma abin da ake nufi dai muddin bai kai haddin ruku'u ba idan ya fara sunkuyawa ne bai kai matsayin sunkuyar ruku'u ba ya tuna sai ya koma amma da zai kai matsayin haddin ruku'u to ko da bai dora hannayensa kan gwiwarsa ba to baya komawa baya komawa ya ce sai ya zo da kabarbarin nan to وسجد بعد السلام ya sujada bayan sallama idan ya komar kenan saboda an so in ya koma ya zo da kabarbarin nan ya maimaita karatu to sai ya sujada ba a kenan
ويستحب الجهر بالتكبير to jaharu na'ibul fa'il ne Mhm, wa yustahabbul jaharu an so a bayyana bitakabiri da kabarbari
والتدين wato والتدين an so wanda za shi idi ya tafi yana kabbara kuma an so ya bayyana da kabarbarin nan ba cewa aka yi daga muryarsa yadda har zai kawo ga gajiyarsa ba a'a gwargwadon yadda zai ji da kansa da wanda yake kusa da shi ya isa ba sai wanda yake daga can ya ji ba in ya daga yadda wa- masalan daga nan wanda yake nan ya ji shi kenan ya isa ya isa ya daga murya kenan wata ɗayyubu haka nan kuma an so shafa turare والتزين hakanan an so yin ado kum- بالثياب- بالثياب الجديدة da ad- da tufafi sabo idi tufafi sabo aka fi son aje aje a sa a- a sa tufafi sabo aje idi لمن لمن يقدر عليها amma fa ga wanda yake yana da ikon